أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna dai ci gaba da magana akan karamin shirtu jami na ma'ana wato na baɗi wadda haza saboda haka ƙalan nazim rahimahullah ta'ala malam yaminatul muridi Allah ya ji kansa ya ce ثم قال رحمه الله تعالى وكل ما ينال كل عارف من الفتوح ومن المعارف فشيخنا أمده من النبي أمده من النبي وحزبه ولنيله بالرتب إيش وكل ومن كراماته هذا الكرامة الشرجان المعنوية تبادني جرما ومضايا ومعظام تدرجوا جنس ما في جرما كل ما ينال كل عارف دكا أبندا ونمسنا الله يسامو وأكباشي من العارفين daga masana Allah wal auliya da waliya al muqarrabin abu kusantawa da abin da suka samu min al futuhi na fatahi to fa shaykhuna shaykhun mu shaykh tijani amaddahu shine da wannan masanin Allah din min hadratin nabi daga hadara annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadarat hijrihi da kuma hadarorin jama'arsa ai إخوانه أنقوان النبي من الأنبياء إلى لقى النبا والمرسلين لمن ذني عليهم الصلاة والسلام ومن شعلا دبتع غريس دعا بندس قسامه يا سوسور مثلا الله سورهم وليي sun samu ne daga kogin shehu tijjani wanda shi kuma ya samu daga halara annabi da jama'arsa da sauran annabawa inainihi saboda samunsa ya kai lirrutabi ga darajoji walmurada abin da ake nufi da rutab din nan rutubatul qutbaniya dul uzma martaban nan ta qutbaniya babba wa jama'aha ya ce lirrutab rutuba guda ɗaya ya ce lirrutabi ya jam'in su aw bi itibari litta'azzi dan girmamawa ne ya ce bi jam'i lirrutabi yayi wa rutab din rutuba din ya mata jam'i aw bi i'tibar ma hatawa alayhi ko kuma a'a yayi wa rutuba dinnan jam'i ne ce rutab dan lura da abinda wannan martaba da ta taro na maqamal qutbaniyya da matsayin qutbaniyya min daraja ta daga darajoji saboda haka ya musu ya mata jam'i abul muradu ko kuma abin da yake nibi makhtassa bihi abin da shehu ta ne yake bantar shi fi maqamal qutbaniyyati a matsayin ƙulbaniya ɗin nan min darajatul ihtisasi samun daraja take banta da yayi allati la maqma'a fiha li ahadin wanda babu wanda ke kwaɗayin zai samu min kulli hawa daga dukkan wasu hasiyoyi ba mai wato kwaɗayin zai samu wannan daraja wahala yace wannan ansabu shine hudatiya bil maqami da wannan matsayi kama ya dula alaihi siyaqul kalami kama inda jeruwa zance yake nuni wa muradun nazimi amma abin da malai yake nufi rahimahullahu ta'ala Allah ji kansa anna shaykh radiyallahu anhu shaykh tijani inna mustahaqqa li rutbati saniya haqiqa ya tantance wannan daraja madaukakiya ne wal karamatul kamila da karama wacce take cikakkiya albahiyya mai kurjini بنيله رضي الله عنه سبب سام شعور جهنم da yayi limaqtus bihi anhum ga irin abin da aka keɓance shi da shi ba su ba min sumuhi na daga daukaka fil martabatayn a cikin wayannan martabobi martabobi guda biyu al khasiyatayn bihi wanda suke keɓanta da su wani martabobi ne yake an khatamiyya wal katmiya matsayin sa na khatamiyya da katmiya walillahi darrun lazimi sannan bubbugan nonon giya timar mai wannan waka ya tabbata zuwa ga Allah ma a dakka nazari hissadi mamakin zurfin duba na irin malami na yatul murid mai dacewa almarhuz bil ilhami wa ta'yid wanda yake abin duba da ilhama daga wurin Allah da kuma karfafawa wa bayanuhu abin da yake bayani annahu radiyallahu anhu shawtul jani حسب ما أشار إليه الناظم كما إن من مريد المريد ينوني قال يا فقافي بساق التعريف sanda yake shimfiɗa magana a sanarwa bi maƙami na khasu bihi da matsayin shi janar da yake bantu da shi ya ce innal qutbal maktuma shi wanda ake cewa qutbi maktumi huwa alwasitatu shine wasita bainal anbiya'i wal awliya'i tsakanin annabawa da waliyai wa kullu waliyyin lillahi duk wani waliyi na Allah min ladun adama tun daga annabi adamu ila annabi fi suri har abu sakawan alqiyama لا يستطاع فيضا بعضا أشاهد شيء ونفي بابا من حضرة نبي لغالا لون النبي إلا بواسطته سيد واسطة القلوب المقسوم لنا نعيث لا يشعرون عند سوء ليما بالسني با سنة شان إذا قوكينسا ومدده أنخاص تقوم مدد سكيبا تجي به شيكا فشي قلوب المقسوم لنا فتلقاه يتلقاه منه صلى الله عليه وسلم ديكي شفاصة دقونا عنه صلى الله عليه وسلم wala yatla ala ahadin ba mai gano wani ba wani mai tsinkaye ga wannan ala faydihi khatibihi bisa ga wannan kwarayyan alkhairi da yake tawo masa daga annabi duk wani wali da abin da zai samu zai samu ne ta kogin sa shi kuma yana samu daga nasa hasi daga hadara annabi ba kuma mai gano yaya abin da yake samu daga hadara annabi wa maratan qala wani lokaci ma shaudani ya ce innal fayfiyuda haqiqa quranya quranya ala khairi allati tafidu wanda suke quranyawa min zati sayyidil wujudi daga zatin shugaban saman mushinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita laqaha zawatul anbiya itun zatu tun annaba su suke tabaddu abin da ya taho wa kullu ma fama duk abin da ya gudana kuma wa baralla ya bayyana min zawatil anbiya daga zatutun annabawa ta takalla ta talaqahu zatuhu shi kuma zatin sa ke tafa wa minha daga zatin sa shi kuma ya tafarraku yake ta watsuwa ala jami'il khala'i bisa ga dukkan halitta min nash'atil alami tun daga farawar alam ila nafi fi suri wato har abu sa'o shi da zai ce wa khusistu kuma an keɓance da bi ulumin da wani ilimi bai ni wa bainahu tsakanina da annabi ilayya zuwa gare ni bila wasiɗatin wannan ba ta wasiɗa la ya'lamuha ba wanda ya san wannan ke bantaccen ilimin da ke tsakanina da annabi illa Allah wa azza wa jalla sai Allah mai girma da daukaka intaha wa qala shawt jalma ya ce la yashrabu waliyun ba wani wali da zai sha wa la yusqi yusqa ba wani wali da za a shayar da shi illa min baharina sai daga kogin wannan kuma abin haka yake من نشأة العالم إلى النبي في السوري تندق فرقم للتحر أبو سقوان القيامة وإلى هذا تضوى كوانني الإشارة النوني بقوله لفتن مشهد ذلك وكل ما وكل ما ينال كل عارف من الفتوح ومن المعارف فشيء مده من النبي وحلمه بنيله للرتب تشيني wannan bayanin da wannan ne wannan baiti yake yace farfa bi sababi saboda kuma fa khada'at riqabul awliya liqadamai shaykhi bil imtira saboda haka ne khada'at riqabul awliya dukkan wuyan waliyai suka kaskanta suka sunkuya والمراد abin da ake nufi ruhusuhum waliyai ga baki ɗayan su suka sunkuya li kadamai ga kawawa ga digadigai guda biyu na shehi na shehi na shehi to jare ma'ana kowannen suna karkashin digadigan sa ya tashi su yana sa shi ne ke sama da su bilam tirai wannan babu shakkin kokonto a ciki wa asharan nazimu ne mai muridi a wannan baiti yayi nuni rahimahullahu ta'ala ila ma ruya ga abin da aka ruwaito an gairu wahidin ba mutum ɗaya ya ruwaito ba min ashabu sayyidina radiyallahu daga cikin sahabban shawar jari as-siqati al-asbat wanda suke amintattu tabbatattu wa huwa abin da suka ruwaito din shine annahu radiyallahu anhu shawar jari Allah ya dare shi kana ya tahaddathu ala adatihi yakan yi magana wani lokaci kamar da ke al'adarsa take ma a khazata ashabi tare da wasu daga cikin kebatattun sahabban sa yakan makaikan tattauna yana maganganu da su fajara a wata ran ana nan fajara zikirul maqarat shahira sai an kawo wata magana da ta zama sananniya an shaykha shiyuhi maganar ta shaykhin shehunai wa imami ahli tamkin shine shugaban ma'abuta tabbata war rusuhi da tabbata ilimi wane ne maulana abdul qadir jilani radiyallahu anhu dan ya zauna suna tattaunawa da shi da sabansa sai aka kawo maganar sai da abdul qadir inda yace kadami hadhihi ala raqabati kulli wali lillahi kafata wannan na dora ta bisa ga dukkan wani wali na Allah sai aka kawo wannan magana a gaban shehu tijani fa na haba radiyallahu anhu shehu tijani da yana yana kishin gida ne sai zabura kana muttaki'an da sai ya zama ya zama da a jingine da kamar ya kishin gida ne haka fastawa jalisan sai ya tashi ya zauna daga kishin gida ne wa madda rajulai da aka ga ya miƙa ƙawahunsa guda biyu asharifatain madauka wa qabada alaihima bi yadihi ya kama hannunsa ya rike ya miƙe kafar ya kama hannayensa na dama ya rike kafar dama na hagu ya rike kafa hagu da wannan hannayen nasu guda biyu wa qala sujur dan yace ashaw abdul qadir shaw abdul qadir jilani qala zalika yace kadami hazi ala rakbati kulli wali ya faɗi wannan ne fi auliya zamanihi yana nufin kafarsa ya tsora ya tsora ta akan waliyan zamaninsa wa ana ce to amma ni aqulu abinda nake faɗa zan ce muku kadama ya hatani kaga shi kadami yace kafata shi sai ce kadama ya hatani kawahun nan na guda biyu ala rakabati kulli wali lillahi ta'ala na dora su bisa ga wuyan duk wani ba wani waliyin Allah min ladun adama ila nabi fi suri tun daga adama har abu sa kawahun alkiyama kawahuna na bisa kan wannan wali waje alan nazimu ka gani ko to cikon magana shine an ce sayyidi Muhammad al-Gali yana nan zaune sai tambayi Shehu Tijjani ya sayyidi shin wannan magana kana cikin mazagen halara ne ko ko kana cikin hankali ne wato magana ce ta shaɗahu irin ta wali irin ta bayan Allah irin magana ce ta zaraba an tafi sahawi wal baqa'i an fi sukuri wal fana'i kana cikin magana ce ta halara ta jazaba ko kana cikin watsakewa ne ce ana fi sahawi wal baqa'i walillahi alhamd ina cikin watsake ba a cikin jazaba nake ba ce to shi kenan sai dai ai ga sai da Abdul Qadir ya faɗi irin wannan magana ya ce qadami hazi ala rakwati kulli wali ya ce ai shi sai sai da Abdul Qadir yana nufin waliyan zamaninsa amma ni ina nufin waliyan duk waliyan da Allah ya tun daga Adamu har Abu Sakaho ya sai dai amma hajjarsa alallahi wasi'an shin baka tsare abu mai yalwa ga Allah ba ka ce ba wani wali da zai zo da tun daga Adamu har alkiyama sai na karkashin kabar ka ashe baka tsare abin da yake wadatacce ga Allah ba wato ka ce ba wani kai kana kan kowane wali baka tsare wani abin da yake mayalwaci ga Allah ba ya ce a ba ya ƙadirun lahu shin Allah ba ya da iko an yabta ala waliyin ya samu yawa wani wali fatahi wa yusihi min al-fiyubati wat tajalliyati wat taraqqiyati wal mawahibi akthar mimma ataka shin Allah bai da iko ya samar da wani wali ya bashi fatahi ya bashi tajalli ya bashi taraqqiyatu fiye da abin da ya baka yace na'am Allah na da ikon yayi haka amma bai riga ya ilmin Allah a ilmin Allah ba da kada kada kada a kadarsa Allah bai hukunta ka ba ce to kai ma barin tambaye ka shin annabi Muhammadu ba shi ne ƙarshen annabawa ba da manzanni ce e Allah ba yi da iko a ma ya ƙadirun lahu an yi nabbi a ahadan wai wuɗi abdala ma a ba muhammadan sallallahu alaihi sallama Allah ba yi da iko ya samar da wani annabi ya ba shi fiye da abin da ya ba annabi muhammadu ce Allah na da iko amma ba zai yi ba don bai riga ilminsa ba ilminsa cewa zai haka ba yace to shi kenan fa hada misluhu wannan shi ma irin wancan ne da kasan Allah ya riga ya zartar da haka to ni ma haka Allah ya riga ya zartar so da haka yace fa qabbala rijlaihi saduqu dawiyati Muhammad al-Gadi da yaji shi wannan ya faɗi wannan dandanan take sai sun baci kafa shehu tijjani amma sai tijjani ne ya kala ala al'ami man tawabu an ka gani ko amma fa wannan abu da kaji na faɗa haka yake amma fa da ni da kowa fa duk ɗaya muke sai imam al-ghali sai sun banci wato kawafin shehu tijjani ka gani ko wa kala ala al'ami wa kala ala al'ami mahdan tawabu an فقبل رجليه سلوك الطوية فرحب بالآمي فاقر فهابه أقابل أقاب الأنام لرتبته إتي ناجي wannan amin almajiransa ma sun fifici manya-manyan waliye wanda suka gabata su ba balle kuma kai wajen alan nazim rahimahullahu ta'ala mai mulkin murid ya sanya sababa istihqaqihi dalilin cancantar sa'adar auliya ga waliyai da harihil makalati da wannan magana a sani ya fi maɗaukakiya na ilahu radiyallahu anhu samun shehudu jani limaktu sabi an hula abin da aka keɓance shi da shi gabarinsu minas sumoyi na daga ɗaukaka idan martabatai ne hafiyatai ne zuwa ga waɗannan martabobi guda biyu keɓantattu daga shehudu jani shine matsayin hatmiya da matsayin katmiya kawawun kenan ayatin ay maqamul hatmi wa maqamul katmi aqwa shine mafi karfi fi sababiyyati adalilin istantanta din bima ja'alahu shaykh zarruq radiyallahu anhu daga abinda shaykh zarruq Allah ya yarda Allah ya yarda shi ya sanya sababa istihdaqi shaykh Maulana Abdul Qadir al-Jilani li maqalatihi al-awliya dalilin cancantar shaykh Abdul Qadir al-Jilani ga wannan magana da ya yi bisa ga waliyan zamaninsa wa kasratu ibadati dalilin ta da hayyacin canta ya zama duk waliyan zamanin suna karkashinsa kasratu ibadatihi yawan ibadarsa wa ilmihi da yawan ilminsa ma'ana sabihi sharif tare da cewa shi sharifi ne ga ibada ga ilmi lujijil musharaki fi hada saboda ba a samu wanda ya tarayya da shi a wannan ba da haka ya cancanta wa in lam yujad al-masani fi zamanihi ko da ba a samu wanda ko da yake ba a samu wanda ya taya shi a cikin irin wannan wannan matsayi ba a zamaninsa na yawan ibada da yawan ilimi da nasaba da su da khilaf ma da lahu nazim sababan sabana abin da mai murtabi ya sanya shine dalili listiqaqi sayyidina radiyallahu anhu ga cancanta shawar jani Allah ya dare shi alal auliya ga waliyai din nan fa innahu lam yushariku fi ghayru wani shawar jani bi tarayya da shi ban man taqaddama daga wanda ya gabata min al auliya daga waliyai au ta'akhara ko za su zo nan baya ala annana bi zaka cewa mu wa in nazarna idan muka duba ila ma bana alaihi shawar ruq radiyallahu anhu zuwa ga abin da shawar ruq ya gina Allah ya dada shi wa qa'anan nazara ga yanke duk an ga gabarinsa فإن سيدنا حقيقة شغبان مشهود دان الله يدل شيء اجتمع له ما ذكر duk abin da aka ambata nan shi ma shehu dan yana da shi yawan ibada yawan ilimi ga ne sama sama daukakiya shi ma shehu dan ya taro wannan bila shakkin ba da kokonto ba wa zada khislatan rabi'a kuma shehu dan ya ƙara wata ɗabi'a ta hudu wa huwa shine kaunu fi akhir akhir min az-zamani shine ya zo a ƙarshen ƙarshen zamani ka gani ko ga ga ibada ga ilimi ga shi sharifi kuma ga shi ya zo a ƙarshen ƙarshen zamani ka gani ko tunda ya zo ne bayan fili abdulkadir kusa kaga ya ta ya ƙara akan fili abdulkadir وهو كونه في آخر آخر الزمان قاله في الجواب المسكت haka ma ya faɗa a cikin wajen tafi da ake ce masa aljawabul muskil wato amsa wanda take sa a yi shiru raji'uhu ka duba wannan magana in shi ta in kaso wa wa'adun nazimu malan ya ya karfafa ma zakarahu abin da ya faɗa min sababi daga daga dalilin cancantar shehu sujjana ga wannan matsayi bima kadahu ga abin da ya kulla min qul sayyidina radiyallahu anhu daga zancen shehu sujjani min kalamihi as-sabiti daga zancen fadin da ya tabbata anhu aka samu ga an daga shawtu jani fi ta'rif bil qutub al maktum inda ya bayani akan waye qutub al maktum aidan huwa qawluhu radiyallahu anhu shine magana shawtu jani Allah ya dade shi nisbatul attab ma'ahu sauran qutubain an dangana su da shawtu jani kan isbatil ammati kamar a ce ammi ne a dangana shi da sauran kudubai da anna maqamahu dan maqamin sa shi gaibul gaibi gaibin gaiba ne shi maqamu qulul maktub la ilma lahum bihi su kansu kudubai ban sani ba intaha kalamuhu zancen malam ya kare wa ila hadha zuwa ga wannan ne asharar nazimu mai murati muridi ya nuni kama sabata kama yadda ya tabbata fi ba'din nusakh a shashin wasu rubutu fa nisbatul aqdab lil tijani ka jahil lil qutbi zil irfani yace fa nisbatul aqdab dan danganan sauran kulubai nan hada su da wannan alfardul jami'u wal khalifatun nasi'u in an dangana su littijani ga shautu dan Allah ya da shi kan da zama amin kamar a dangana amini jahili da kutubi ga a dangana shi ga kutubi wannan kutubi ne wannan kuma jahili ne ka hada ka sa hadu ba sa haduwa zi ai ma'abocin al-ifani masani al-kamil cikakke bi ma'ana al-ma'rifati bi rabbihi wanda yake ya masanin ubangijinsa wa bi hada daga ne ta'rifu zaka san ma aqadahu an-nazim abinda malam ya kulla rahimahullahu fi hadhihi al-abiyati a wa'annan baitocin kalamin sayyidina Umar radiyallahu anhu daga babban shehu Tijjani as-sabit anhu wanda ya tabbata an samu shi daga shehu Tijjani min al-qat'i bi tawatir akhbar as-sadi daga yankewa da jeruwar labaran wa'anda suke amintattu daga cikin sahaban shehu Tijjani kuma inna qawla sayyidina radiyallahu anhu sannan magana shehu Tijjani fi maqalati shaykhina في مقالة الشيخ مولانا أبو القادر الجلالي رضي الله عنه مغنى الشيخ الجلالي أكم مغنى في أبو القادر إنما قالها يا فتوانا مغنى شي سيد أبو القادر باعتبار أهل زمانه تأينا نفهم متعنا زامن سني هو الذي ترى فيه شيخ طريقة سني إنه وانا مغنى da shehu tijjani ya faɗa ya ce ai sai da abdulkadir yana nufin ma'awaliyan zamaninsa ne to haka ma shehu tsarika ta ne shehu na tsarika guda biyu وإمام الفريقين شوغبان جماعة النبيو أبو الفيض سيدي أحمد الضروق شماء بن دي فتاكين إرم مغانا تشور جاني فتا في قواعده رضي الله عنه ولم نقف ما ليش بمغني فيما وقف عليه عليه من كلام غيره abin da ya tsaya daga zancen waninsa alama ya khalifu bisa ga abin da ya saba wannan zance ba وعليه أن تنفذ هذا وهي له رضي الله عنه على أهل زمانه حقيقة وأن أبو ناصر أبو القادر حقا يكي حقيقة ينا كان دكا وسولي نظام ننسى كمي لأنه أدرك الدرجات يارس درجوجي التي لم يدرك لم يدركها غيره وأن ولم تبيها هو درس كسبة في مقام القربانية أمر أين قربانية والإمامة الجوجبانية الكبرى فبا والخلافة العظمى da khilafanci babba wama azbatuhu abinda kuma malamai suka tabbatar litilmizi ga almajirin sayyid abdul qadir al-shaykh abu su'ud ibn shabli radiyallahu anhu min shuhufin rutubatin daga daukakan daraja wasu muhin darajati da daukakan daraja ne la yunafi bai kore al-maqalata wacce magana ta sayyid abdul qadir ba li'annahu yakunu min an-nadiri dan yana daga abin da yake kadan الذي لا تشمله المقالة وندونا مغنى براتا حدو دشيبا أو تكون المقالة كوكم آعيت وأن مغنى باعتبار ما آل إليه سيد سي الشيخ عبد القادر رضي الله عنه زوابا أبندا يقوم زواب سيد عبد القادر عند الموت لوقت يزور سوا فإنهم نصوا ما لم يسم بينا على أنه شواب سيد عبد القادر أدرك مختص به مختص به تلميذه wato ya riski abinda almajirin nan nasa ya riska almazkur wanda muka faɗa na abi sa'ud shabli inda mauti sanda ya zo rasuwa aw yakun makhtasa bi abu sa'udi ko kuma a'a abinda Allah ya kibanta abu sa'ud shabli inna naji min babil maziya ya daga babi ne na maziya wa huwa abu abwa lil wujud wannan shine mafi raunin wayannan fuskoki لأن المتصف به أبو سعود دان أبن دا أبو سعود شبلي إن يتبنت دشي كان مقاما والمطعين لا حالا بحاليا كما يعلم ذلك كما إن داك فهكا بالوقوف عليه من قيا كما غنى في كلام من تكلم عليه من المحققين a cikin zancen waɗanda suka yi magana akan wannan magana daga cikin malamai masu sakankancewa ba la kulli halin bisa ga kowane hali dai والمقالة يتولى المغنى taqtadi shuhufar rubat Sheikh Abdul Qadir tana nuna darajar shi Abdul Qadir wa ulu darajar shi da daukar darajar sa ala gairi bisa ga wannan sa da annaha nafsun maqbulun dan nafsi ne wanda yake abun karba fi zalika a cikin wannan lima taqarrara saboda abin da ya tabbata inda muhaqqiqin a wurin masu tantancewa min anna mithla hadha cewa kutankucin irin wannan mimma yaqtadi al-afdaliyyah ala jinsin ga abin da ke hukunta fifita ga wani jinsi au nau'in ko fifita bisa ga wani nau'i la yazbutu baya tabbata illa bi dalilin sai da wani dalili yustadallu alaihi da ake kafa hujja da shi min kitabillahi daga qur'ani wa sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallam ko kuma sunna annabi au ijma'i ummati ko ijma'i na al'umma annabi wa alhaqu bi zalika sun riskar da wannan ma da akhbarul wali sabiti wato labarin nan na wannan wali wanda ke tabbatacce al'adalati ka Sheikh Abdul Qadir radiyallahu anhu kamar Sayyidi Abdul Qadir wa ka Sayyidina radiyallahu anhu kamar Sheikh Dan Jugomu wa zalika yake da annal wali al mawsuhu inna zikra dan duk waliyin da yake an subanta da irin wannan suba da kaje mun faɗa la yuzkaru illa bi ta'rifin ilahi ba a faɗa sai da sanarwa Allah Allah ne ya sanar da haka ومن جملة ما يقع به التعريف الإلهي للأولياء هذا جملة abin da yake aukuwa na sanin na sani sani na ubangiji ga wali al-ilhamu ilhama wanda Allah ke sanar da su allazi yaslaju bi sadru wanda kirji ke sanyi da shi wa yansharihu lahu al-qalb zuciya take walwala da shi wa qad alimta ka kosan Allah ma'mulun bihi inda ilhama su bayan Allah suna amfani da ita duna tawakkufin ba tare da wani taraddudi ba ba tare da wani wato wato wani tawakkufi ba wa ala hadha ita to sai umman ta bisa ga wannan fala sabila ba hanya ila takzibi shahani zuwa ga ƙaryatar da wayannan shehunai guda biyu sai da Abdul Qadir da Shehu Dani aw ahadahuma ko a ƙaryatar da ɗayan su radiyallahu anhu Allah ya tsare su fil maqalati al-mazkura a wannan magana da suka yi kadami ala raqabati kulli waliyin ko قدمي على رقبة كل ولي لله تعالى قدما على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النبي في السورة saboda haka ba hanya zuwa karetar da su ko karetar da ɗayan su wala budda fi hadal babi ba makawa a cikin wannan babi liman alhamahu Allah rushdahu ga wanda Allah ya kimsa masa shari'arsa min ahadi amrayni a cikin ɗayan guda biyu dai bai wofinta daga ɗayan guda biyu imma tasdiqun imma dai ya gaskata da wannan magana au taslimin ko kuma ya miƙa wuya wa mata kharaja anhuma da sanda mutun ya fita daga daya daga wayannan tasdiqun aw taslim akhib alayhi alaku ra'is quran halaka gare shi wal bawar da halaka birtikadi saboda ya hau fi mahawatil inkari a cikin magangarar inkari ala awliya illahi ta'ala ga waliyan Allah madaukakin sarki al muqarrabina makusanta al abrar na kirki فيما هو ممكن في قدرة الفاعل المختار يا مسلم عبندا ألا نانئك يعيش وقد قال عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه عبد الوهاب الشعراني يتي من كان يخبر عندك بعد الأبار أما يشاهد عبندا يجري يجب على السامع التصديق عبندا وزبد وعندي يجي يجزك تعالى عبندا بعد الأبار إن كان مريدا أم مريدا أو التسليم حكم يميك أو إن كان حبيبا مسؤولين وهذا الكلام وأن مغنى عبد الوهاب شعراني إصطاف مستقيم وأن مغجيني مديديتي لمن أراد السلامة كوندين مكبتع لنفسه كنزع وديد الدين انزع من الوقت الأبقى في ذلك المرتع أو أتكون ونن مسؤول كيو الوحيد وندك من بنصره آذن الله ألا يمن أري منه دقا إنكاري بمنه لبيورس وكرمه لكرمش آمين آمين فاتحة لصلاة الفاتح فاتحة لصلاة الفاتح كنابد وإياك نستعين حدنا الصراط ما أقول لك أنا خاتم لما سبقنا في الحق من حق هذه السلام على المرسلين الحمد لله